إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله تعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معاشر المسلمين نحن اليوم في أول جمعة من العام الهجري الإسلامي الجديد وهذا يعني أننا قد ودعنا عاما هجريا مضى واستقبلنا عاما هجريا جديدا وقد حق لكل مسلم بل لكل عاقل أن يتساءل نفسه أن يسأل نفسه بماذا ودعنا عامنا المنتهي وبماذا نستقبل عامنا المبتدئ عباد الله إن أول ما ينبغي أن يلفت انتباهنا هو سرعة سرعة مرور السنة الماضية فكأننا بالأمس القريب كنا نستقبلها وها نحن اليوم قد ودعناها بهذه السرعة ولا شك أن هذا يدل العاقل على سرعة انقضاء الأعمار وسرعة فناء الدنيا التي قال الله تعالى عنها مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقد صرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا رسول الله ألا تتخذ فراشا أوثر من هذا فقال له عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح فتركها وفي الإسرائيليات يذكر أن النبي نوح عليه الصلاة وعليه الصلاة والسلام سئل يا أطول الناس عمرا كيف وجدت الدنيا فرد قائلا كباب له كدار له بابان دخلت من أو من من أول دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر هذا هو الذي قال الله تعالى عنه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما عاش أكثر من ألف عام ومع ذلك يصف الدنيا بهذه الصفة فكيف بصاحب الستين والسبعين عباد الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الدنيا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ولله در القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا معاشر المسلمين كما أن التاجر يقف في نهاية كل عام وقفة محاسبة ومراجعة لأرباحه وخسائره فكذلك جدير بنا أيضا أن نحاسب أنفسنا قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عباد الله يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا ويقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى عنه لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك الصحيح شريكه من أين مطعمه ومن أين ملبسه معاشر المسلمين لقد جعل الله تعالى بداية العام الهجري بشهر مبارك ليستقبل المسلمون عامهم بالبركات ليستقبل المسلمون عامهم بالبركات فأوله شهر الله المحرم وهو من أشهر الحرم التي قال الله تعالى عنها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فجدير بنا إذن أن نستقبل هذا هذا أن نستقبل هذا العام بصيام بضعة أيام من هذا الشهر المبارك إذ ذلك من فضائل الأعمال قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وجدير بنا كذلك ألا نفوت أنفسنا صيام يوم عاشوراء فلقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وذكر من فضله أنه يكفر ذنوب سنة كاملة فصوموا اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك وصوموا يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود ولاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام بركة للمسلمين والإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن أوام سجرما ina ma kaina da gaba mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ita ce wasiyar da Allah maɗaukakin sarki yama mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya walaƙad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ya ce mun yi wasiya a gare ku mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da saurin al'ummomin da suka gabata mun muku wasiya da ku ji tsoron Allah a cikinsa ne tsira yake duniya da lahira ƴan uwa masu girma a yau muna a cikin juma'a ta farko ta sabuwar shekara ta musulunci wannan yake nuna mun yi bankwana da shekarar da ta wuce mun tarbi sabuwar shekara ya kamata a ce dukkanin musulmi kai ba ma musulmi ba dukkanin mai hankali ya kamata a ce ya tambayi kansa wannan tambayar shekarar da ta wuce mi ka aikata da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka sannan wannan shekarar da take tinkararka mi za ka aikata abin da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka ‘yan uwa masu girma abu na farko da ya kamata a ce mun lura mun faɗaka da shi game da shekarar da ta wuce shine saurin wucewar da ta yi wallahi ganin nake kamar ajiya ne muka tarbi waccan shekarar da ta wuce amma yanzu gashi a cikin wannan gaugawar mun tarbi sabuwar shekara ita ma kamar haka ne wata rana za mu komo muna ban kwana da ita tabbas wannan abin da yake nuna muna shine gaugawa sauri na karewar rayuwa da kuma gaugawa da sauri na karewar duniya wadda allah maɗaukakin sarki ya siffanta yake cewa matsalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah misalin rayuwa ta duniya kawar misalin ruwan sama ne da za su zubo suna zubowa sai ciyawa ta hito nan da wani ɗan lokaci idan ruwan sun ɗauke za ka ga wannan ciyawar ta bushe har iska ma yana kwasarta wannan ita ce misalin rayuwar duniya ba ta da tabbas ƙalilan ce haka manzan Allah ya nuna muna wata rana umar ya zo ya isko ma'aikin Allah a kwance a bisa kan wata tabarma irin tabarma ta kaba wadda manzon Allah ko da ya tashi har ta yi alama ga jikinsa zane-zane na tabarmar ya hutu a jikinsa sai umar ce ya rasulallah ala tattakhidhu firashan awthar min hadha shin ba za ka nemi shin hida wadda ta yi laushi hiye da wannan ba a matsayinka na shugaban halitta a ce kana zama a bisa kan wannan tabarmar mai ma'aikin Allah ya maida masa sai ya ce mali walid duniya ina ni ina duniya innama matsali wa matsalul duniya karakibin istazalla tahta shajaratin sun maraha fatarakaha ai misali na da duniya kawar misalin mutum ne da yake cikin balaguro rana ta yi zahi sai ya zamna ƙarƙashin wata inuwa don rana ta yi sanyi marece na yi sai ya tashi ya bar wannan inuwar idan za ka kwatanta rayuwar duniya game da rayuwar lahira sai manzon Allah ya ce kamar dan zaman nan ne da mutum zai yi karkashin inuwa dan saboda ya dan huta ya rage zahir rana wannan ita ce rayuwar duniya manzon Allah ya ce masa wannan in rayuwar da zan yi har sai na bidi wani babban abin da zan ji daɗi da shi haka an tambayi annabi nuh alaihi salatu wassalam aka ce masa ya atwalan nasi umra kaifa wajadta duniya ya kai wanda ka kowa tsawon rai a duniya ya ka samu duniya me ra'ayinka dangane da rayuwar duniya sai ya ce ka darin lahu babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar yace misali na da rayuwar duniya ina kwatanta ta kawar misalin mutum ne ya shiga a cikin gida wanda yake da kofa guda biyu ya shiga kofa ta farko ya huta kofa ta ƙarshe wannan biya wanda yi a cikin gidan wannan ita ce rayuwar shi ta duniya yadda yake misalta ta ma'ana yana misalta karancin rayuwar wai wanda aka ba shekara fiye da dubu shi yake kwatanta duniya da wannan karancin to ina ga ɗan shekara sattin ina ga wanda aka ba shekara saba'in wanda mafi yawan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa wuce haka haka kuma ali bin abi talib yake cewa أقبلت الدنيا ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة يتي دنيا هو تنا تشرين كاريوا دنيا هو تنا تتتر إناتا إناتا ita kuma lahira tana ta fuskantowa lokacin tana ta karatowa sai ya ce wali kulli wahidatin minhuma banun kuma kowace duniya da lahira kowace tana da ɗiya kowace tana da bayu sai ya ce fakunu min abina'il akhirati wala takunu min abina'id duniya to ku ina shawartar ku ku kasance iya na lahira ba iya na duniya ba idan ka ce me dalilin ka me yasa ka ce haka sai ce fa innal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal yace domin ita rayuwar duniya wahala ce kawai zaka yi ta yi aiki ne zaka yi ta yi in ibada kake yi wahala kake yi in ma ba ruwanka da ibada dai wahala kake yi ya ce amma ita kuma lahira abun da ka aikata a duniya shine zaka isko abun da ka shuka shi zaka girba ka san ku ba za ka taɓa shirka shibka gero ba ka girbi dawa in uwa masu girma wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفطنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace a cikin mutane Allah yana da wasu mutane wanda suka yi kowa hankali akwai wasu mutane wanda suka yi kowa dubara wanda suka yi kowa wayo yace su ne wanda da suka zamna suka kalli duniya suka gane cewa ba wurin zama ba ce wani ɗan lokaci ne za su yi su barta sai suka yi watsi da duniyar suka rika ƙoƙarin yin abun da zai tseratar da su a rayuwar da in an je an ji ne ita ce rayuwa ta lahira wannan shine mai hankali mai ƙoƙarin gina lahirarsa ba mai ƙoƙarin gina duniyarsa ba 'yan uwa masu girma kamar yadda kowane ɗan kasuwa yake tsayawa a kowace ƙarshen shekara ya yi bincike ya duba ya ga hasarar da ya tabka da kuma ribar da ya samu to haka ya kamata a ce kowanne musulmi mai hankali ya zamna a kowace ƙarshen wace shekara a ƙarshen kowace shekara ya zamna ya yi makansa binciken ayyukansa wannan umarni ne na allah allah ya ce ya ayyuhalladina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat liqad ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowa ya duba ma kansa me ya gabatar dan gobe ba gobe asabar ba gobe alkiyama domin inna Allah khabirun bima ta'malun Allah zai ba ku labarin dukkanin abin da kuka aikata a duniya sai Allah ya ja kunnai yace wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku kasance kamar mutanen da a duniya suka manta da Allah duniya ce gabansu sun manta da abin da zai tseratar da su a lahira sai Allah ya mantar da su Allah ya taimaka musu akan shagaltar da su akan duniyar tunda ita suka hihita Allah ya ce wa'annan su ne fasikai su ne hasararru a wannan ayar Allah yana shan kunnuwanmu akan mu riƙa sara muna dubin bakin gatari mu riƙa bincike na ayyukanmu shi yasa Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum tun a duniya ku rika yi ma kanku binciken ayyukan da kuke yi na alkhairi yahi yawa ko na sharri ku rika yi ma kanku wannan binciken yace kamin a zo ranar da za a muku bincike sai yace domin wanda bincikensa zai zamanto da sauƙi a lahira shine wanda tun a nan duniya yana ma kansa bincike yana duba ma kansa ayyukansa haka kuma maimun bin mihran ɗaya daga cikin manyan malumai na hadisi yake cewa la yakunu al'abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsa mutum ba zai taɓa kasance mai tsoron Allah ba har sai ya kasance mai rika yi makonsa binciken ayyukansa tun a nan duniya yana rika auna ayyukansa na alkhairi da na sharri ya ce kamar yadda ɗan kasuwa yake ma abokin kasuwancinsa bincike na ga yana sa sabuwar riga wannan sabuwar riga ina ya samu ta na ga yana hawan mota sabuwa ka a zo cikin kuɗin mu ne na kasuwanci ya hau wannan motar ma'ana kamar yadda mutum yake ma yaransa na kasuwanci bincike kada a zo yana don horarsa to haka kai ma ka riƙa binciken ayyukanka idan kai haka to wannan shine alama ta kana tsoron Allah alama ta kana watan goben ka yi karshe me ake ce ma bincike me ake ce ma muhasabatun nafs shine a ƙarshen shekara ko a lokaci zuwa lokaci ka rika zamnawa kana tunani wani haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah ka tauye wani wajibi ne da yake akan ka da baka yi ba mutane nawa suke biyar ka haƙƙoƙi mutane nawa ka tauye ma haƙƙoƙi dan kai ƙoƙarin biya su haƙƙinsu don ka yi ƙoƙarin biyan Allah maɗaukakin sarki haƙƙinsa na wata ibada da ka tauye in uwa masu girma daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki ya sanya farkon shekara ta musulmi ya buɗe ta ya fara ta da wani wata mai albarka don saboda musulmai su shiga a cikin shekara da albarka amma idan sun nemi albarkar sai ya kasance farkon wata na musulunci na shekara ta musulunci shine watan muharram wanda wata ne mai daraja ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu wanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su akan sauran watanni ya ce inna iddata shuhuri inda Allah hithna ashara shaharan fi kitabillah yau makhalaka samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wannan watannin guda hudu wanda daga cikin su watan muharram watanni ne wanda Allah maɗaukakin sarki yana lillinka zunubi kuma Allah maɗaukakin sarki yana lillinka lada ta ayyukan alkhairi shi yasa yana da kyau a ce mun tarbi wannan shekarar a cikin wannan watan da ƙoƙarin yin wasu ibadu na musamman musamman kuma ibada ta azumi ya tabbata a hadisi manzo Allah yake cewa afdalu siyami ba'da ramadana shahrullahi muharram lokacin da Allah madaukakin sarki yahi son azumi bayan ramadan shine azumi a cikin wannan watan da muke a ciki na watan muharram wannan ana kwadaitar da mu ne don saboda mu yi abin da zai tseratar da mu a lahira idan baka samu damar yin azumi a wannan watar ba ba ka da ƙarhin yin azumi don saboda ayyuka ko wata cuta da ke gare ka to ka yi ƙoƙari azumi na goma ga wannan watan da ake ce ma azumi na ashura ka yi ƙoƙari ka yi shi duk wahalar da za ka sha kada ka bari wannan azumin ya barka a goma ga wannan watan na ashura akwai azumi da manzon Allah ya koya muna wannan azumin ba musulmai kawai ke yin sa ba yahudawa ma suna yin wannan azumin suna wannan azumi a wannan ranar ce dan a ranar ne Allah ya tsiratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce ai mu musulmai mu muka yi cancanta da annabi Musa dan mu muke bauta ma ubangijin da annabi Musa yake bauta ma kenan mu ma mu yi wannan azumin don godiya ga Allah da ya tsiratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam idan ba yahudi ya yi wannan azumin to kai musulmi ka cancanta kai wannan azumin idan kai wannan azumin kuma daga daga rabasar Allah zai kankare maka zunubai na shekara guda kanana kanana in uwa masu girma kenan mu yi kokari mu yi azumi a rana ta goma ga wannan watan inda dama ana so ka yi tara da goma ko kuma ka yi goma da goma sha ɗaya in baka iya ba dai ko ranar guda ka yi duka yayi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon wannan azumtar wannan ya sa muna albarka a cikin wannan shekarar sannan kuma zubo da kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn Allahumma anzil al-amana fi dawlatina Allahumma anzil as-salamata wal amana fi dawlatina ya arhamar rahimin Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر عبادك المرابطين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله